islamiyya da ke kan titin sula katagun a nan garin azarin inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da a alamun sunna almanshura li'aqidatu da'ifat li'aqidatu da'ifatin najiyatil mansura in ba a manta ba mawallafin littafin shine allama hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami yau da mu tashi a gabar da malam ya mata take wato tambaya ta 169 a cikin tambayoyi 240 ko 230 yau mun tashi akan tambaya ta 169 inda yake cewa iza qila lana idan aka ce mana hal sujudu lil sanami shin sujuda ga gunki wal istihanati bil kitabi da kuma walakanta wato alqur'ani wa sabbin rasul da kuma zagin wato manzo wal hazal biddini da kuma wasa da addini wa nahwi zalika da makamancin wannan haza kulluhu min al kufr al amali fi ma yazharu cewa wannan yana daga cikin kafirci na aiki cikin abin da ya bayyana in ba a manta ba a karatun da muka yi a baya cewa kufurin amali shine karamin wato ko kuma wato ban sunansa kufurin asgar ko kufurin amali shine wato karamin shirka wanda baya fitarwa da mutum daga da'irar wato musulunci to tun da mutum aiki yayi ba kufurin ban sunansa ba kufurin itikadi bane ba ba kafircin zuciya bane ba aiki yayi to shi idan mutum a babin misali ya zo ya faɗi ya sujuda a gunki ko ya walaɗanta alƙur'ani ko ya zagi wani ko ya zagi manzon Allah ko ya yi wasa da addini ai wannan dukkan su aiki ne ba zuciya bane ba sai aikin ba to wai hakan din yana daga cikin kafirci na aiki wanda karamin kafirci cikin abin da ya bayyana sai malam yake cewa ni ne falima kana mukrijan min wato abin nan din to idan har kafirci ne wanda yake kufurul amali to ni yasa wanda ya aikata shi kuma yake fitar da shi a musulunci tun da ai ba kufurul itiqadi bane ba ba a zuciyarsa ya kudirce ba aiki yayi to me yasa wannan zai fitar da shi wato daga cikin musulunci wa qad araftul kufr al asghar bil amali alhali kuma kun yi ta'arifi kun sanar da cewa kufurul asgar wato karamin kafirci da cewa shine kufurul amali to dan me yasa idan mutum ya aikata wannan aikin shi zai fita a musulunci to ga amsar da malam ya bayar yace ilam anna hazihi arbaa lalle waɗannan abubuwa guda fudin wa ma shakalaha da abin da ya kamancece niya da ita laysa hiya min kufurul amali su ba sa daga cikin wato kafirci na aiki illa min jihati kauniha waqi'atun bil amali jawab sai dai kasantuwarta kawai ta auku ne da aiki da gabbai gabbai ne suka aikata su amma kuma ba za a ce kuma mai yin ta bai fita daga da'irar musulunci ba fi ma ya zaharu linnasi cikin abin da yake bayyana wato a mutane walakin na ha sai dai cewa ita la ta ƙa'u illa ma'azzihadil amalil qalbi waɗannan ayyukan ga baki ɗaya ba sa aukuwa sai da tafiyar aikin zuciya cewa sai zuciya ta raya wa mutum sai ya aikata wannan aiki ɗin min niyyatihi wajen yanda mutum zai yi niyya wa ikilasihi da kuma mutum zai yi ikilasi wajen aikata aikin wa muhabbatihi da kuma sansa ai ba tilasta masa aka bai aikata wannan aikin wa inqiyadihi da kuma jayuwa zuwa ga wannan aiki ɗin ma abin ne ce la yabqa ma'aha shay'un min zalika babu wani abin da ya rage wa zuciya na wani haka duk zuciyar da kaga duk mutumin da kaga ya aikata waɗannan ko ya faɗi ya yi sujuda a gunki ko ko kuma ya balakantar da alkur'ani ko ya zagi manzo ko ya yi wasa da addini duk wannan sai zuciyarsa ta raya masa wani tukunne da ya aikata wannan aikin kenan ya tashi daga amarul wato jawari ya koma amalul miqalib ya tashi daga aiki na gabbai ya koma aiki na mi na zuciya shi yasa dalilin da zai sa zai fitar da shi wato a musulunci din shine abin da malam yake so ya faɗa mana malam yace fahiya ta kasance wa in kanat amalat aminene e amalat amaliya ko da ta kasance aiki ne fi zahir wato a bayyane fa innaha mustalzimatun lil kufri to ita kuma ta lazimci wato kafirci wal itiqadi sannan kuma talibinci wato kafirci na itiqadi wato kafircin wato zuciya wala budda babu makawa malam ce walam takum hazihi walam takun hazihi litaqa'a illa min munafiqin wannan kuma ba ta aukuwa duk wannan kaji an ce wai ya faɗi yayi sujuda a gunki yana ikirarin cewa musulmi ne ko ya walakantar da alkur'ani ko ya zagi manzo ko ya yi wasa da addini to waɗannan abubuwan ba sa faruwa ijmalan illa min munafikin sai ga mutumin da yake munafiki shine zai aikata wato ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan mariki wanda ya fita daga addini au mu'anidin ko kuma mutumin da yake mai taurin wato kayi sannan kuma maridi mai girman kayi shine zai aikata wannan aiki din sai malam ya ce wahal wahal hamlul munafiqina fi gazawati tabuka ala haza ai wa ma hamala al munafiqina fi gazawati tabuka ala haza wannan shine abin da ya dauki munafikai a lokacin da aka yakin tabuka an je ana dawowa suka tsaya a baya suna izgili a sahabbai suna izgili a manzon Allah da wane ne da wane ne har ma suna cewa kalu Allah madaukakin sarki yace qalu kalmatal kuf wato sun faɗi wato kalma ta kafirci wa kafaru ba'da imanihim sai suka kafirta wato bayan imaninsu wa hammu bima lam yanalu sai suka himmatu zuwa ga abin da su same shi suna ta cewa suna faɗan abin nan munanan maganganu akan manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu akan hanyar kafin a dawo Madina ma har Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibril ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya haikaito cewa idan aka tambaye su sai su ce inna ma kunna naqulu wa nal'a abin sani kawai muna kukkutsawa ne muna ɗan taɗiɗɗika irin na matafiya domin ya rage mana wato nisan tafiya wanal ab sannan kuma wato muna wasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon sa ka tambaye su kul abillahi wa ayatihi wa wa rasulihi kuntum tastahzi'una da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuka kasance kuna yi wa izgili la ta'tazuru kada ku yadda ku kawo hanzari idan Allah kad kafartum ba'da imanikum haƙiƙa kun kafirta wato bayan imaninku idan Allah maɗaukakin sarki shi ne abin da Allah maɗaukakin kenan duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya isgili a addini ko ko ko ko ko ya fita daga da'irar mi wato musulunci cewa duk da cewa aiki ne na gabbai amma dai kuma ya tashi daga aikin gabbai ya koma aikin mi zuciya da haka mutumin da ya bar sunansa ya faɗi ya yi sujuda a wani gumki ya zamo kafir duk da aiki yayi mutumin da ya walakantar da alkur'ani ya zamo kafir kamar yadda shi sa kullum ana boka ko da wannan ba in ku manta ba mun ci akwai hanyoyi wato ban sunansa da bokaye suke kira wato ban sunansu shedanun su su zo su musu wato aiki daga cikin ɗin akwai wato tariqatu safaliya shine hanya ta safaliya ya hanya take ta safaliya shine takaddun qur'ani yake samu yake dorawa akan kafofuwansa ya daddaure takaddun qur'ani ya taka ya taka ya taka ya shiga ban daki ya je ya karanta wannan azaim gwalagwalan nasu da suke faɗa wanda shi ma da za ta yanka shi bai san ma'anarsa sannan sai shedanin aljanin nasa sai ya zo sai ya faɗa masa bukatunsu ai Allah Juwana ne ya zo ɗan takarar abin nan ciyaman na local government yana so a ce an gama a je ya ce amma shi ma ga sharaɗin kaza da kaza da kaza to yanzu wanda ya taga Qur'ani ya shiga banɗaki me hukuncin sa saboda ya walakanta alqur'ani gashi dai aiki yayi ko da yana imani a rasa cewa alqur'ani littafin Allah ne ya yarda da shi ɗari bisa ɗari walakantar da shi ɗin ya fitar da shi daga da'irar musulunci mun fahimci wannan magana ne to haka walakantar da qur'ani ko zagin manzo manzo Allah ce man sabba nabiyyan faqataluhu wa law taba duk wanda ya zagi wani annabi ku kashe shi ko ya tuba kowane irin annabi ya zaga inda ya abin in so ibn tayban sunansa ibn taymiya a cikin littafin sa sari menene ban sunansa eh sari maslun ala menene sunan littafin ala shatim rasulillah cewa zararren takwabi akan wanda ya zagi manzon Allah yace sai dai tubarsa wato ta masa amfani a ina wato a lahira dan haka duk waɗannan abubuwan da malam ya lissafa a yanzu wato kafirci ne malam yace wa nahnu lam na'rif kufrun wato asgar mu mu san wato ko mu yi ta'arifi mu yi definition wani wato karamin wato ban sunansa ko mu san wani wato wani karamin wato kafirci bil amali ba mu dilatan wato kai tsaye ba malam ce bal amali almahali shi dai kawai tsantsarsa wato aiki ne mutum ya aikata wato aiki Allah zai lam yastalzimul itiqad duk sa'ilin da aka yi ta'arifin wato kufurul amali to aiki ne wanda mutum ya aikata shi amma bai lazumci wato itikadi wato na mi na zuciya ba mun fahimta ko walam yunaqid qaulal qalbi sannan kuma bai warware wato maganar da take cikin zuciya ba wala amaluhu ko kuma wato aikin zuciya kenan dai a takaice abin da malam yake so ya faɗa mana akan ban sunansa kufrul amali shine aiki tsantsa idan mutum yayi kuma sannan aikin nasa bai warware masa maganar zuciyarsa ba sannan kuma bai warware masa kuma aikin zuciya ba saboda imani ya kunshi abubuwa kamar yadda muka karanta ɗazu akwai ƙaunin kalbi akwai amalul kalbi a babin misali sannan akwai ƙauli bil lisani akwai kuma al'amaru bil jawar to abinda mutum ya faɗa a zuciyarsa yayi itikadi yana nan a zuciyar sannan kuma zuciyar ta yi aiki to amma daga zarar cewa abinda ya faɗa din wani aiki ya kore shi abinda yake cikin zuciyarsa shikenan babu imani ya riga ya tafi ya zama mai wato kafir da haka waɗannan abubuwa guda hudu ko da da gabbai ne suke yin su to me yin su ne ya fita daga da'irar musulunci da nassin alqur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zamo kafir gaba ta gaba da malam zai mana magana a tayi gaba ta 170 shine ila kam ila kam ism yanqasmu kullu min az-zulmi wal fusuq wan nifaq zuwa kaso nawa ne kowanne ya kasu daga cikin zalunci wal fusuk da kuma fasikanci wal nifaq da kuma wato munafirci nassi na qur'ani yana zuwa ya idlaqin kalmar al-zulm yace wanda ya aikata abu kaza azzalimi ne kaji ya ce wanda ya aikata abu kaza fasiki ne kaji ya ce wanda ya aikata abu kaza wato munafiki ne to in zuwa kaso nawa waɗannan abubuwa guda uku suka kaso shi zalunci kashi nawa ya kaso sannan fasikanci kashi nawa ya kaso sannan kuma na uku wato munafurci kaso na wato shi ma ya kaso malam ce yan kasu mu kullum min huma ila ismaini kowanne daga cikin su ya kasu kashi akwai akba wa huwa kufr akwai babba shine kafirci akwai zulmul akbar kafirci akwai fusuqul akbar kafirci akwai nifaqul akbar kafirci duwan malam yace wal asgar akwai kuma wato karamin su akwai mine ne ban sunansa zulmul asgar shi kuma ya zama duna zalika shi ba kafirci ba ne sannan akwai fusuqul asgar shi ma ba ni kafirci ba ne ba akwai nifaqul asgar shi ma ba ni ba ba kafirci ba ne shi ne malayin ce to ma misali kullum mina zulmil akbar wal asgar menene misalin wato babban zalunci da kuma wato karamin wato zalunci malayin ce misalin zulmul wato menene zulm wato misalin wato zalunci akbar wanda yake babba ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi shine wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin fadin sa yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalim Allah madaukakin sarki yake fada wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam duk da al-kitabu lin-nabi walakin al-murad ummatu zancen Allah yana yin da manzon Allah ne da ya ce masa wala ta da ula annahiya ta da fi'il mudari'un ne majzumin bi la annahiya wa alamatu jazmihi hasful akhir li annahu mutalul ak wal fa'iluhu damirun mustatiru taqdiruhu anta ya muhammad cewa kada ka yadda ka bauta ma Allah yana magana da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ai Allah ya san manzansa ba zai bauta ma wani koma bayan Allah ba amma muradin zancen wane ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da Allah ce wala ta da uka da ka bautawa wala ta da uka da ka roƙa kada ka kira min dunillahi koma bayan Allah madaukakin sarki ma la yanfa'uka wanda ba zai amfanar da kai ba wala yadurruka sannan kuma ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan ka aikata hakan sai Allah ce fa innaka izan min zalimin a wannan lokacin ta samo daga cikin azzalimi wani irin zalunci shine shirka damin alzilmu shine wada ushai fi gairi muhalli shine sanya wani abu ba a gurbinsa ba mutum ya ɗauki bautar Allah ya ba ma wani Allah na haka kuma waye cancanta da bauta shine Allah makasudin da Allah ya halicci aljanu da mutane ya kawo su duniya don su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma da yazo maimakon ya bauta ma Allah din sai ya bauta ma wani Allah kun ga ya dauki bautar Allah ya ba ma wani Allah yayi zalunci ko bai ba fa abudullah mukhlisan lahu din haka haka Allah ya ce wa manzon sa ka bauta ma Allah kana mai ikilasi sannan kuma addinin nami na Allah ne wato shi kadai da haka to anan da Allah madaukakin sarki ya ce fa innaka idzal laminaz zalimin kai kana daga cikin azzalimai ai fa innaka idan laminan mi mushrikina kai kana daga cikin wato mushrikai saboda shirka ita ce zalunci wanda yake wato babba Allah madaukakin sarki yake faɗa inna shirka la zulmul azim lalle shirka wato zalunci ne wanda yake wato babba kenan idan mun fahimta cewa zalunci babba shine mutum ya hada Allah da wani wajen bauta yawa idan mutum ya haɗa Allah da wani wajen bauta kuma alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki cewa ba zai taɓa wato gafarta masa ba kamar yadda Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi bijanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya kawo da miru sha'an yanda sha'anin yake man yushrik billah duk wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta faqad harrama Allahu alaihi bijanna Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa wato aljanna wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta wa malil zalimi na min ansar ai wa malil mushriki na min ansar cewa mushrikai azzalimai ba su da mi mataimaka da haka zalunci babba shine mutum ya hada Allah da wani wajen bauta ko ya je ya dinga faduwa ko yana halatta masa abin da Allah ya haramta a babin misali shi ma bautarsa da Allah ce ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masiha bin maryam sun riƙi wato ban sunansa malimansu da masu bautar cikinsu a mazannin ababen bauta. Lokacin da wani daga cikin sahabbai in ba na manta ba, Abdullahi bini abin nan bayahudan da ya musulunta, cewa ba bauta musu nike ba, sai manzon Allah ya ce masa ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta, sannan kuma ba sa haramta muku abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta, sai ya ce, eh, sai manzon Allah ya ce, to wannan shine bautar tasu. duk wani wanda zai halatta wa mutum abin da Allah ya haramta a babin misali ya ce maka ai wallahi dan kudin wannan da kake gani bashin bankin nan ba komi bane ba abin da suke ɗaurawa kudin mai ne da kudin biyan ma'aikata shikenan sai ya halatta ma mutum sai kuma sai ya je ya yi mi ya karɓo ya zame masa abin mi wato ya zame masa abin bauta a babin misali duk akwai irin waɗannan yawa Malam ya ce wa misalin zulmin lazi duna zalika amma misalin zalunci wanda bai kai wato ban sunansa ba wato zalunci wanda ba mai fitar da mutum daga musulunci ba ba kafirci bane ba malam ce ma zakar Allah ta'ala bi qawlihi shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da faɗin sa fit dalaqi wajen sakin mace yace wattaqullaha rabbakum la tukrijuhunna min biyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina tun daga farkon ayar yace ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي منين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه Allah ya ce ya kai wannan annabi idan kuka yi niyyar sakin mata da kai da al'ummarka faɗalliku hunna li iddatihinna ku sake su a cikin iddarsu shine mutum ya sake ta ba ta al'ada sannan kuma ya sake ta a cikin tsarkin da bai kusance ta ba wannan shine iddar da Allah madaukakin sarki yake ne cewa duk da an samu sabani tsakanin malamai idan mutum ya saki mace tana al'ada sakin ya auku ko bai auku ba lokacin da muke karanta littafin ban sunansa kamsu mi'a siffa min siffati rasul sallallahu alaihi wasallam da muka zo maganar abin nan ina ga in ba na manta ba mun tsawaita magana akan waɗannan abubuwa cewa ta saku ko bata saku ba ba yanzu ba shi muke magana ba Allah dai ya ce a sake ta a cikin wato idda a cikin tsarki a babin misali shine idza dallaktumun nisaa fadalliquhunna li iddatihinna Allah ce wa ahsul idda ku kididdige wato iddata su shine ku kididdige kan mutun ya sake ta a kan lokacin da zai kara mata wato idda sai Allah ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah wanda shine ubangijinku sai ya ce la tukurjuhunna min biyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu wata zai ce Allah da iko Allah ya bata gida yau ya ce bata san kuɗin buhun siminti dubu sha uku ba ya ce to la tukurjuhunna min biyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu wala yakrijna kada su ma kuma su fita Allah ya ce illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai dai sun zo da alfasha wacce yake bayyananniya sai Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne a sake ta a cikin tsarkin da ba a kusance ta ba kuma ba ta al'ada sannan a batta a cikin ɗakinta ta zauna ta yi idda Allah ya ce tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne sai ya ce wa man ya ta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare dokar Allah ya ƙiye aiki da ita to faqad zalama nafsa haƙiƙa ya zalunci kansa shi yasa malamai suka ce az-zulmu dunal kufur ko zulmul asgar shine alma'asi aikata wato laifuka mutum ya aikata wani laifi ya zalunci wato ni kansa shi yasa Allah ya ambaci wannan in waɗannan bin dokokin Allah cewa menene zalunci ne faqad zalama nafsa haƙiƙa ya zalunci kansa sai Allah ce la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amala baka sani ba cewa Allah madaukakin sarki ya kirkiri wani al'amari bayan haka la'alla idan tana zaune a gidan ko da ba a yi arraja'a asariya ba a yi arraja'a alkinaya wace iri ne arraja'a alkinaya akwai raja'a asariha kai tsaye zo ya ce na mai da ki akwai raja'a alkinaya kuma shine kawai ya shiga ɗakin ta su kwana shikenan a wajen wajen malaman suka ce ko bai yi niyya ba ta ko ballantana kuma ya shiga ɗakin masu keɓanta su yi us us us yaro ba shi da lafiya wala akwai malaman da suke da fahimtawar cewa ta riga ta ko ko babu niyya ta ko sai dai a sake sabon mi saki yawo shi ne dan manzon Allah ce salasun jadduhunna jaddun wa hazaluhunna jaddun abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasa su ma gaskiya ne idan mutum yayi su da gaske sun zamo da gaske in yayi su da wasa ma sun zamo da gaske yace dalaqun shine akwai awon nikahun aure wa dalaqun da saki war raja'a da kuma koyo inda ya mutum ya ce ya maida matarsa ta ni ta riga ta koma matuƙar dai tana cikin kwanakin idda sai dai idan idda ta kuma ta ƙare sai zama dalaqul ba'in asubra shine sakin da yake nisantar da mata ga mijinta wato karamin wato nisantarwa wanda ba za ta koma ba sai da sabon mi daurin aure akwai saki dalaqul ba'in asubra guda hudu na farko mutum ya saki mace ban sunanta bai kusance ta ba idan ya sake ta kuma gobe ba zai zo ya ce ya mai da ita ba babu babu komai sai dai sabon daurin aure kuma wancan sakin da aka yi ta ci rabin sadaki ta ci rabin sadaki da aka sai dai ya sake irga mata dubu ɗari da tamanin da ko dubu ɗari biyu da nan ya sake ba ta a sake sake ɗaurin ɗaurin aure mu kuma mu je mu ci goro da minti dan babu komai a cikinsu dan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakatum mu'minatun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihim min iddatin ta'taduna tunda dai babu idda kuma babu nikoni a cikin su saki na bi shine na kulli cewa zaman ya yin daɗi ta ce ita za ta fanshi wato kanta aka je an ta fanshi kanta ta bashi abin da ta bashi shi kuma ya sake ta yanzu ba za a yi da safa ba da yamma kuma ya ce su daidaita kuma ya ce kuma a ce to shikenan na mai da ita ina ina ina sai da sabon daurin aure sai an tara mu da la'asar an ce mun shaida san kira yayi shela an daura auren wani da wani amma babu kome a cikin sa saki na uku shine da muka faɗa idan iddata wato ta ƙare saki na hudu kuma shine wanda hakamani suka kashe shi wakilin miji ya zo ya zauna ga waliyin mata suna zaune da Allah ya ce fa in kiftun shiqaqa baini ma fa ba'su hakaman min ahli wa hakaman aka zo aka yi zube ban ƙwarya aka ga zaman ba zai yi daɗi ba kai suka yi kuskus kuskus wakilin miji da waliyin mata suka ce kai malam Audu mun kashe auren nan shikenan aure ya riga ya mutu sannan kuma babu komai a cikin su eh iddarsa an samu saɓani tsakanin malamai waɗansu malamai suna ganin matan da aka mata kulki iddarta jini ɗaya ne kuma wannan shine arraji waɗansu kuma suna ganin iddarta irin na sauran mata ne salasatu quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru amma dai abin da aka fi faɗa shine iddarta jini ɗaya ne in ta jini ɗaya kamar matsayinta kamar matsayin mai istibra'i ne in dai ta jini ɗaya mahaifarta babu komi shi kenan za ta yi sabon ba zai kawai ya zo shi kuma idan ga makalewa a gindin katanga kamar tsofan kadangare yawa shi ma to wannan ba laifi ba ne mun fahimta ku to shi ma idan alkali ya kashe aure shi ma shi ma ya zama dalakul ba'in asubura babu komi a cikin shi akwai kuma dalakul ba'in alkubra shine idan saki uku ya faru shi kuma wannan wai ba ko ba sabon daurin aure bane ba sai ta sake zuwa ta auri wani mijin da daban shine fa in dallaka ha fala tahillu lahu hatta tankiya zawjan ghayra haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mun fahimci wannan magana din to shi kenan idan la Allah Allah ya ce a batta ta idda a cikin ɗakin ta ya ce la ta dari baka sani ba la Allah Allah yubisu ba da zalika amara mai yiwa ne Allah madaukakin sarki ya kaddari wani al'amari koma bayan wani to wannan zalunci da Allah ce faqad zalama nafsa ba zalunci ne wanda yake a matsayin kafirci ba zalunci ne wanda yake mi ma'asi wato laifi mutum yayi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah dan Allah ya yafe masa sakin mace a kwanakin al'ada laifi a ce ebe kayan kin tare min ɗaki na yi sabuwar bazawara za mu ɗaura aure shi ma laifi yawa sai mutum ya nemi Allah ya yi wato ya Allah maɗaukakin sarki wato ya gafarta masa shi kenan shi ya sauke haƙin da yake kansa idan ya ce ki zauna ki idda sai ta ce ita ba za ta zauna ba shi kenan yanzu laifin ya tashi daga kansa ya koma mi ya koma wato kanta shi ya riga ya sauke mun fahimta malam ce fa asbata Allah ta'ala haka ne ku na wajen ne Allah madaukakin sarki okay gana 170 muke yi ko okay mun koma baya sosai shine malam ke faɗa kuma faɗin Allah yace wa tilka hududullah haka ne ko yace yawa sai kuma Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani wajen wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa Allah madaukakin sarki da ya magana akan saki kuma ya zo ya magana akan cewa idan iddar matar ta kusan karewa sai mijinta wato ya dawo da ita sai Allah ce to wala tumsikuhunna dirar kada ku rike su fa da cutar idan ka san baka son ta kawai ka sallame ta ta kama hanyar ta tafi wala tumsikuhunna dirar sai Allah madaukakin sarki ya ce la ta'tadu domin ku yi ta'addanci yau sakamakon rikon shine wato mi ta'addanci sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu aqiqa ya zalunci kansa ya aikata wato laifi Allah madaukakin sarki wato zai musu ni insani dan haka dama idan shi yasa Allah madaukakin sarki ya halatta saki yau ka auri mace sai ka ji santa ya cire a ranka shikenan sai ka sake ta wato ta tace mun fahimci wannan magana din idan ita ne kuma ta bi ba ta son zama da miji ita ma sai Allah ya halatta mata ta masa kul'i ta fanshi ni wato ta fanshi kanta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarusu nisaa karha ya ku waɗanda kuke masu imani baya halatta a gare ku ku gaji mata tilas da kafin musulunci suna gadan su tilas idan wani yayansa ya mutu ya bar mace sai ya ce ta wace ya gaje ta to Allah ya ce a sai dai in tana so kuma ya biya sadaki a daura musulmi sai Allah ce wala ta'dilu hunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyin kada ku dinga cutar da matan domin ku tafi da shashin abin da kuka ba su na sadaki sai dai in sun zo da alfasha wanda yake bayyananniya kar wani ya je ta musguna mata yau ya mata wannan gobe ya mata wannan jibi ya mata wannan ta ji zaman gidan ya mata zafi idan ta fanshi kanta Allah ya ce wato kada ku yi haka sai ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa idan Allah madaukakin sarki fala takrahu hunna kada ku kyamace su Allah ce fa asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera mai yiwa ne za ku kyamaci wani abu sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa alkhairi mai tarin ni yawa aka Allah madaukakin sarki ya faɗa to da haka idan mutum ya aikata laifi ya zalunci kansa amma dai bai fitar da shi daga mi da'irar musulunci ba haka shi ma idan ya zalunci wato waninsa shi ma wannan ya aikata laifi amma bai fitar da shi daga da'irar mi musulunci ba da manzon Allah ya ce inna allaha harrama zulma wa ja'alahu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ya haramta zalunci a kansa harrama zulma ala nafsi Allah ya haramta zalunci a kansa sannan kuma ya sanya muku shi ma a tsakanin ku wato haramun ne kada ku yi zalunci idda kuma manzon Allah ce az-zulmu zulmatu yawmal qiyamah cewa zalunci dubbai ne a ranar tashin alkiyama amma duk yadda mutum ya kai da zalunci ya zalunci wani haka ba zai fitar da shi daga da'irar ni musulunci ba kenan mutum ya aikata laifi ko ya zalunci wani dan uwansa ya rike masa haƙƙinsa na kuɗi ko ya ci mutuncinsa ko ya yi gibarsa ko abin da ya kama da haka dukkan su zalunci ne amma kuma ba za su fitar da mutum daga da'irar musulunci ba bai kai girman kafirci ba shi zulmun da yake zamowa kafirci shine idan mutum ya haɗa Allah da wani wajen mi ya haɗa Allah da wani wajen bauta shine ya zamo ya aikata babban wato zalunci mana yake cewa ma misali kullu min fusuqin akbar wal asgar menene misalin fasikanci wanda yake babba da kuma fasikanci wanda yake wato karami shi dai alfusuk ya kasu kashi biyu na farko akwai fusukul akbar shine mutum na farko ya halatta ko abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ko kuma ya haramta abin da Allah madaukakin sarki wato ya haramta ko kuma yayi jayayya da abin da Allah din ya halatta shi idan ga cewa yana shi ne amma da yana yin musu akai to mai aikata irin wannan ya zama wato fasiki kuma fasikancin da zai fitar da shi daga da'irar ni musulunci misalin fusuqul akbar mana yace mana misalin wato fasikanci wanda yake babba shine zakarahullahu ta'ala bi qawlihi Allah madaukakin sarki ya ambace shi da fadin sa yace innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai sune mi fasikai daman munafurci musamman ma nifaqul akbar da zamu zo mu ji nan gaba daman mi menene saboda munafikai sun halatta abinda Allah ya yi ya haramta a babin misali ko kuma sun zo sun yi jayayya da abinda Allah madaukakin sarki ya haramta to wannan fasikancin su anan sai ya zamo menene kafirci ne ya fitar da su daga da'irar mini musulunci wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi sai dai iblisa shine bai yi wa annabi adam sujuda ba iji Allah madaukakin sarki kana min aljin shi ya zamo daga cikin wato aljanu ne ba daga cikin mala'iku ba Allah madaukakin sarki yace fa fasada an amri rabbi sai ya fasikanci daga umarnin ubangijinsa ya fasikanci anan shine sai yayi jayayya ya kiya aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi to wannan jayayyar da yayi har ma mun karanta a baya yake cewa ban sunansa cewa a dan me yasa zan yi sujuda a wanda ka halice shi wato da tabo a babin misali wanda yake wato bushashe ko kuma ana kairun minhu kalaqatani min narin wa kalaqatahu min tin sai yayi jayayya da Allah wajen yi wa annabi Adam wato sujuda to wannan jayayya da yayi sai fitar da shi daga ni wato wato sai ya jawo masa wato kafirci mun fahimci wannan magana kuma da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa don gane da mutanen annabi Lutu alaihi salam Allah ce wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'mulu alkaba'is sai muka tseratar da annabi Nuhu annabi Lutu alaihi salam don gane da al'ummar nan da take aikata wato alkaba'is wato laifuffuka innahum kanu qauman su'in sun kasance mutane ne waɗanda suke wato munana fasiki sannan kuma sun kasance wato fasikai saboda sun halatta abin da Allah ne ya haramta a babin misali suna zuwa suna yin duwatsu ko abin da ya kama da haka sai Allah sanadiyar wannan sai ya fitar da su daga da'irar mi musulunci to amma malam ya ce mana to menene fusu Allah zai duna zalika me fasikanci wanda ba wannan ba shi fasikanci karamin fasikanci wanda baya fitar da mutum daga musulunci shine wato mutum yayi ban sunansa menene alfusub huwa menene alfuruj min da'at Allah shine fita daga yi wa Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ayi kaza sai mutum sai ya kiyaye to wannan abin da ya kiyaye din ya zama wato fasiki a wannan lokacin ba irin fasiki ne na bahaushe ba idan ka ya ce maka fasiki to la Allah yana dauka mai aikata abin nan duk da ma dai shi ma dai yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya haramta zina idan mutum ya aikata ya zama fasiki saboda ya fita daga Allah da Allah ya hana cin kudurwa sai ya ci ya zama fasik mun fahimci wannan magana din duk abin da Allah ya haramta sai mutum ya aikata shi wannan aikatawa din ya sa shi ya zama mi wato fasiki amma aikata shi bai fitar da shi daga mi musulunci ba matukar yana da imani mun karanta hadisi a baya mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki zai fitar daga wuta ko kuma wanda ya ce la ilaha illallah yana mai ikilasi Allah madaukakin sarki ba zai nisa shi a wuta ba ko kuma Allah madaukakin sarki ba zai tabbatar da shi a wuta ba shine hadisin da muka karanta wancan sati duk girman sabon mutum idan ya je gaban Allah kai tsaye in Allah ya ga dama zai iya mi masa wato ya fi masa ya kai shi aljanna in Allah ya ga dama kuma wato ya dan azabtar da shi gurgurdan laifinsa sannan ya fitar da shi ya kai shi aljanna wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa sabanin aqida ta mu'tazilawa da kawarijawa waɗanda suke ganin mai aikata wato zunubi idan ya shiga cikin wuta shi ma madawwami ne a ciki ba zai taba fitowa har abadin abadi na shi ne Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani dangane da fusukun wanda yake wato asgar shine abin da ya shafi wato kazafi wani yayi wato wani kazafi Allah madaukakin sarki yace wala taqabalu lahum shahadatan abada ulaika humul fasiqun Allah ce waɗannan da suke jifan wato kandangun wato mataye sannan ba su zo da shaida guda kuɗi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku sake karɓan menene ban sunansa fajlidu hunna samanina wato jalda ku doke su wato bulala tamanin inji Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce kada ku sake karɓan wato shaidar su sai dai in sun tuba sai har abada Allah ce wa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai yanzu dan wani yayi wa wani kazafi a babin misali ba shi da shaida sai ya ce yana aikata abu kaza sai aka je shari'a sai ta kama shi dan an masa bulala tamanin an masa tahdiri hakan in bai fitar da shi daga mi musulunci ba sai dai ya aikata abin da yake laifi ne umarnin menene ya saba umarnin Allah saboda ita shari'ar musulunci da'imar wa abada cewa tana kare mutuncin mutane ne shine mutum ba za ka yi itirafi wani ya aikata abu kaza ba tun da duk dai ayar tana magana akan wato shaida ne wato na zina a jefin mutum da ya aikata zina har sai ya zo da shaidu guda nawa hudu shine abin da shari'a take magana a kansa da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadim Allah ya ce ya ku waɗanda kuke masu imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku wato da zance sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fata bayyano ai bi ma'ana fata sabbatu ku tabbatar da zancen haka yi ba kawai ana zuwa ana faɗa wa mutum magana ba bai tabbatar ba shi ma kuma ya ce zai ɗauki wato mataki a kai ba Allah ce an tusibu qauman bi jahalati kada ku je ku auka wa mutane da jahilci fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ku wayi gari kuna da dama dangane da abin da kuka aikata yanzu wani kawai zai zo ya ce ma wani ai wane ya ce kaza a kanka shi kuma sai ya dinga cika yana batsewa kamar wata kuburuwa ko wani abin yanzu wannan ne zai ce min kaza yana zuwa ba bincike babu komi sai ya fara da Allah lurruga masa a sha ko ya fara faɗan wata magana idan kuma ya samu nutsuwa ya zauna aka bibi zancen sai aga zancen aka san abin da aka yi mini wato aka faɗa masa sai ga kuma ya zo yana bada wato haƙuri to shine abin da Allah madaukakin sarki ne ke nufi in ja'akum fasiqun bima wal fasika anan bi ma'ana asi mai sabon Allah wanda zai zo ya faɗi wata magana wanda take ba haka ba ai sabon Allah ne duk da malam ya ce wannan ayat ta sauka ne akan wani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Walid bin wato Uqba ɗaya daga cikin sabon manzon Allah wanda manzon Allah ya aike shi da ya karɓo zakka ta waɗansu mutane daga ƙarshe dawo ya ce manzon Allah sun hana shi sannan kuma har sun himmatu ma da su kashe shi har manzon Allah ya yi shiri zai tafi ya yaƙi mutanen sai ga shugaban wannan mutanen ya zo yana faɗa wa manzon Allah shi babu wanda ya ce nan take Allah madaukakin sarki ya sauko da wannan aya gashi dai sahabi ne Walid bin Uqba kuma sahabin manzon Allah ne kuma yana daga cikin wanda Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su sannan kuma su ma sun yarda da Allah kuma har manzon Allah ya yi wafati yana nan da imanin sa bai ba yana daga cikin wanda Umar bin Khattab ko Ali Umar bin Khattab ya turo su da shi da ban sunansa tunamin sunansa Amr bin Asim na shi da Walid bin Uquba suka zo suka bude Misra ne abin nan suka bude Misra suka bude Libya suka yi wane ne sanadiyar su musulunci ya shigo Afirka wanda shine ake jingina ma Fulani zuwa gare shi ake cewa asalin Fulani yanzu idan kana karanta wato ban sunan su al-Islamu fi Najeriya na Alori duk wani ɗalibin haya Islam ya san ana karanta wannan ana asalin Fulani ana jingina su zuwa cewa su abin nan Larabawa ne amma tsatson ware ne tsatson wato walid bin uquba su fulan shi wannan sahabi na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa an samu wannan ma daga bakin Shehu Usman dan Fodiyo yana wato faɗa wannan magana to kun ga dai gashi nan sahabi ne kun ga dai anan dai fasikancin sa bai fitar da shi ne daga musulunci ba shi kuma dan adam ajizi ne tara yake bai cika ni goma ba dan haka dan ya aikata laifi ba abu ba wani abu bane ba ba dan da wannan sai daga waɗansu waɗanda suke da mummunar aqida suna bibiyan sahabban manzon Allah suna aibata su suna cewa ai a cikin su ma akwai fasikai gashi nan Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi nabai shi ko dan adam ajizi ne manzon Allah ya ce kullukum qatta'un wa khairu qatta'in at-tawwabun duk attawace wa dukkan ku masu kuskure ne mafiya alkhairin masu kuskure cikin ku sune masu yawan tuba kuma manzon Allah ce laula taznibuna la zahaba Allahu bikum wa jaa bi qaumin akar yaznibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfira lahum ba dan kuna aikata zunubai ba da Allah ya tafiyar da ku ya zo da waɗansu mutane daban waɗanda za su aikata zunubai su kuma sai su nemi gafarar Allah sai Allah ya gafarta musu da haka cewa sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa kafafa ta zame ya faɗa abin da ba haka yake ba kuma hakan din bai fitar da shi daga da'irar ni wato musulunci ba a gurguje malam yake cewa to ma misalu wato nifaqun wato akbar wal asghar menene misalin munafurci babba da kuma munafurci wato karami mana ce misalin nifaqul akbar misali na munafurci wanda yake babba ma qaddamna zikruhu fi ayati min sadar wato baqara ko ma e shine wanda qaddamna muka gabatar zikruhu wato ambatansa mi ayatin wato a cikin ayoyi fi sadarin bakara wato a farkon suratul bakara fadin Allah madaukakin sarki da yake fada wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'am to wannan ayoyin suna magana akan wa kafirai ne a bayan afan munafikai waɗanda suke wato munafiqun menene nifaqul akbar waɗanda suke zuwa gaban manzon Allah suke bayyanar da musulunci a baka alhali kuma kafirci wato a koye da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da yace innal munafiki innal munafiqina yukadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna yaudaran Allah Allah kuma maɗaukakin sarki yana mayar musu da yaudarar su ba za ka ce Allah yana yaudarar su ba ta'ala Allahu an zalika wa huwa yukadi'uhum ai wa yaruddu ilaihim minana kida'atahu Allah maɗaukakin sarki yana mayar musu da ni wato yaudararsu wato a kansa a kansu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce innal munafiki na fiddarkil asfali minan na lalle munafikai suna can dar wato ƙasan ƙasan wato wuta duk wani ɗan ta'adda yana saman mi wato munafikai su ne a can can can ƙasa saboda mutum zai zo ya bayyanar da abin da yake musulunci a baka ne alhali kuma cikin zuciyarsa kuma wato munafurci mun fahimci wannan magana ne ya wato wannan shi ma wato munafurci duk sa'ilin da mutum zai abu ya bayyanar da abin wato gaskiyarsa duk inda ya je kuma ya nuna wato aqidarsa kar ya ce zai tukiya ya koye wani abu a cikin ransa a ni sunni ne ahlus sunna ne kenan ya bayyana cewa ya bayyanar da aqidarsa amma dan ya ce cikin waɗanda ba ahlus sunna ba yana ganin kamar shi kadai ne to bara a wannan wani nau'i ne shi ma daga cikin nau'i nau'in wato munafurci tuqiya haramun ce wato a musulunci kamar yadda waɗansu firka suke cewa wai a tuqiyatu dini wa dini aba'i man la tuqiyata lahu la dina lahu wai tuqiya addini na ne addinin sa ne at-tuqiyatu dini wa dini aba'i kuma addinin iyayena ne man la tuqiyata lahu la dina lahu duk mutumin da bashi da tuqiya bashi da addini su a wajen su idan ba za ka yi tuqiya ba baka da addini in ba ka yi munafurci wannan yana daga cikin aqaidul imamiyya isna ashariya ko shi'a jafariya shine aqidatuna fi tuqiya in kana karanta littafin su aqaidul imamiyya zaka ga sun ce at-tuqiyatu dini wa dini aba'i man la tuqiyata lahu la dina lahu wannan wani nau'i ne na munafurci kawai mutum ya bayyanar da sarihatan cewa shi ga wato matsayinsa in ba haka ba zai samu wato matsayinsa alawuma illa sai dai a inda za a yi za a cutar da shi yanzu idan an gane a wurin da kai ahli sunna ne kai sunni ne cewa da Allah za a cutar da kai anan kuma sai ka boye abin nan din saboda gudun mi cutar la Allah wani matsayi za a bayar ko wani appointment mai bayarwa din yana da mummunar aqida idan ya fahimci cewa kai sunni ne ba zai baka ba anan to ba laifi bane ba sai ka boye dan ka samu abin amma haka kawai ba a wajen da za a cutar da kai ba duk inda ka je ka ce ni sunni ne ka nuna cewa kai ahlus sunna ne wal jama'a kai mabiyin sahabban manzon wane ne kai kuma mai koyi da sahabban kai mabiyin manzon Allah ne mai koyi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ke cewa Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun idan munafike suka zo wurin ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai su dinga cewa nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa tabbas kai manzon Allah ne ku duba suka kawo inna harfu tawkidi wan nasab suka kawo lamul ibtida'i duk wani a wajen malaman balaga suna fa'idan da daukidin magana kar ma a ce ƙarya suke innaka lalle innaka la rasulullah tabbas kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'lamu innaka la rasulu lalle Allah yana sanin tabbas kai manzon sa wallahu yashhadu lalle Allah yana shaidawa innal munafikina lalle munafikan nan lakazibu tabbas makaryata ne sigar da suka kawo innaka la rasulullah shi ma sai Allah ya mayar musu wallahu yashhadu innal munafikina lakazibu Allah ce wallahi tabbas su ma makaryata ne ƙarya suke faɗa saboda suna zuwa suna faɗa wa manzon Allah shi saboda manzon Allah bai san abin da yake cikin zukatansu ba kai shi manzon Allah yana faɗa ban sunansa abin da yake mutum ya faɗa shi manzon Allah yake aiki da shi sai dai Allahumma illa idan Allah madaukakin sarki wato ya bayyana masa ba gashi nan ma ba Allah ya faɗa wa manzon Allah din in sun zo gaban manzon Allah sai su dinga cewa asamu alayka asamu alayka azaba ta tabbata a gare ka azaba ta tabbata a gare ka sai kuma su koma gefe su ce to abin nan masu to me yasa Allah bai azabtar da mu ba akan wannan abin nan masu nan sa gaisuwar da muke yasa Allah ta waza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bi illah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqulu hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bisal masir manzon Allah bai fahimci cewa abin da suke faɗa ba amma sai da Allah ya faɗa masa wa iza ja'uka wa menene idan suka zo ka hayyauka sai su dinga gaishe ka bi ma lam yuhayyika bi billah da irin abin da Allah bai gaishe ka da shi ba fayaquluna fi anfusihim har ma suna faɗa a ransu law la yu'azzibuna Allahu bima naqulu dan me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗa ba Allah ya ce hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe su idan Allah fa bisal masir makoma ta munar ga yahudawa idan suka zo gaban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah yana karanta wa sahabbansa alqur'ani sai dai sun ga ce masa ra'ina ra'ina ra'ina bi ma'ana in tazurna dan saurara mana ya manzon Allah su kuma yahudawa idan sun zo sai su dinga cewa manzon Allah din ra'ina ra'ina su ma in ana karatun alqur'ani su a wajen su yau a yaran su na yahudanci shine bi ma'ana wawan cikin mu wawan cikin mu sai Allah madaukakin sarki ya hakaito yake faɗa wa manzon Allah saboda bai san abin da yake cikin zukatansu ba cewa ce yake hana masu imani su faɗi wannan kalma cewa ya yi lazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun ali ya ku waɗanda kuke masu imani daga yau ku daina cewa ra'ina in manzon Allah yana karantar da ku alqur'ani ku daina cewa ra'ina saboda kar wancan ɗan iskan su fake da ita suna zagin manzon Allah ga abin da za ku ce wa qulu zurna kan ku ce masa dan saurara mana Allah ce walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai mi raɗai da aka cewa manzon Allah bai san abin da yake faruwa ba sai Allah ya mi sai da Allah ya sanar da shi wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani har ma ya rike daga cikin sahabbansa ya faɗa masa shine Huzaifa ake ce masa sahibu sirrin rasuli sallallahu alaihi wasallam ma abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna gane wani munafiki ne idan manzon Allah bai masa sallah ba daga cikin sahabbai an kai da masa sallah ba to manzon Allah saboda nau'in mutane guda hudu kamar yadda albani ya faɗa a cikin littafin sa ahkamul janaiz manzon Allah bai musu sallah ba baya musu sallah na farko akwai munafiki manzon Allah baya musu sallah na biyu mutumin da ya kashe kansa a lokacin manzon Allah yana raye bai masa manzon Allah bai masa sallah ba na uku mutumin da ya gululi ya ebi kayan ganima ko ka ce ya ebi kayan gwamnati ba tare da izini ba manzon Allah bai masa sallah ba na fudu shine wanda manzon Allah baya bai masa sallah ba a farko farkon musulunci shine wanda ake bin sa bashi daga baya kuma manzon Allah ya dawo yana masa sallah wannan duk albani ya kawo su a cikin littafin sa ahkamul wato janaiz to sabai idan suka ga mutum ya mutu manzon Allah bai masa sallah ba kanan ne suke gane cewa wani menene munafiki ne saboda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ne wato munafircin sa kenan idan mun fahimta cewa nifaqul akbar shine mutum ya bayyanar da musulunci a baka alhali kuma kafirci a cikin zuci wala ya ce wa misalin nifaqul asgar shine misalin wato na munafirci wanda yake wato babba allazi duna zalika wanda ba ya fitarwa daga cikin musulunci wancan nifaqul akbar yana fitarwa daga mi musulunci amma ne akwai nifaqul asgar wanda baya fitarwa daga cikin musulunci malam ce ma zakarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da menene bi qawlihi da faɗin sa da yace ayatul munafiqi salasa alamomin da ake gane munafiki guda uku duk wanda ya siffanci da waɗannan siffofi guda uku manzon Allah ya kiraye shi da munafiki sai dai amma hakan in bai jawo masa fita daga musulunci ba ya aikata laifi na farko manzon Allah ce idza hadasa kazaba idan ya zance sai ya shirga ƙarya nabi ya ce wa idza wa'ada akalafa idan yayi alkawari sai ya saba na uku yace wa iza wa iza tumina khana idan aka bashi amana sai ya ci amana hadisi ne da Imam Bukhari ya rawaito shi a wani hadisin manzon Allah ce arba'un man kunna fihi kana munafikan kalisa abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance a cikin su in dai mutum ya samu kansa a cikin waɗannan abubuwa guda hudun ya kasance wato munafiki wato tacaccen munafiki shine kana munafikan kalisa sai ya ce wa man kana fihi kasalatun min kunna wanda ya siffantu da ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu manzon Allah ce kana fihi kasalatun minan nifaq a cikinsa akwai ɗabi'a wato ta munafurci idin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza hadatha kazzaba idan ya zance sai yayi mi ƙarya idin manzon Allah abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza wa wa idza wa'ada abuna gadara idan ya alkawari kuma sai ya yaudara a wannan ruwayar mun karanta wa idza wa'ada akalafa idan ya alkawari sai ya saba to a waccan ruwayar manzon Allah ce wa idza wa'ada gadara idan yayi alkawari kuma sai ya yaudara sai yaudara ya shigo ciki abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza tumina kana idan aka bashi amana sai ya ci abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza kasama fajar idan yayi kusuma cewa cece kuce ya hada shi da wani sai ya fajirci sai ya fada masa munanan maganganu ya ci masa mutunci ya aibata shi ko abin da ya kama da haka to wannan shi ma alama ce daga cikin alamomin munafurci amma dai wanda ya hada su guda hudu kuma ya zama tacaccen munafiki amma dai munafurcinsa bai fitar da shi daga ina ba musulunci ba ya aikata wato laifi amma idan ya tabbata kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda huɗun zai iya sabbaba masa shiga wuta ƙarya za ta iya sabbaba masa shiga wuta saboda kabira ce daga cikin kaba'irun zunub ban sunansa saba alƙawari kabira ce daga cikin kaba'irun zunub sannan ban sunansa cin amana kabira ce daga cikin kaba'irun zunub sannan abin nan ban sunansa cin mutuncin ɗan uwa shi ne shi ma abin nan ban sunansa mine ne shi ma wato kabira ce daga cikin kaba'irun sunu duk wanda ya aikata wannan ya je gaban Allah bai tuba ba to zai iya sabbaba masa shiga wuta in ba manta ba mun yi ta'arifin kabira a baya malam ya kawo mana shi ne duk wani laifin da Allah madaukakin sarki ya tana da wa'idi a mai aikata shi a lahira ko kuma aka tanadi haddi a mai yin sa a duniya a ce idan ya yanzu mu ɗauka ƙasa biyu ɗin nan ba akwai haddin bulala tamanin ba zina akwai ba bulala ɗari ba akwai jefewa ba to mutum ya ce bai tuba ba shi ma wannan kabira ce na uku ko kuma fushin Allah aka ce duk wanda ya aikata abu kaza Allah ya yi fushi da shi kabira ce na uku na fudu shine malamai suka ce shi kuma tsi la'anar Allah an ce duk wanda ya aikata abu kaza Allah ya tsine masa to duk aikin da ya tattara waɗannan abubuwa guda kuɗin idan mutum ya aikata shi ya ji aransa ya aikata kabira wato laifi babba wanda zai iya sabbaba masa shiga wuta sai dai idan ya tuba idan ya tuba kuma wannan kuma abu ne wanda yake sauki Allah madaukakin sarki zai yato masa da manzon Allah ce at-tawbatu tajubu ma qablaha tuba tana kankara abin da yake wato gabaninta haka kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi siffar 'yan aljanna su ne wanda zina idza fa'alu fahishatan zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa lam yasurru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su ne waɗanda idan suka aikata wato laifi ma'asiya laifi zakarullaha sai su tuna girman Allah su tuna girman Allah da ya hana wannan aikata wato laifi ɗin sannan kuma wastaghfaru li zunubi sai su nemi gafarar zunubansu su ce Allah madaukakin sarki ka gafarta mana Allah ce walam yasurru ala ma fa'alu ba za su doge ci su ci gaba da aikata wannan aikin ba wa hum ya'lamuna alhali suna sai sai dai idan ya manta ko a kuskure ya aikata amma da gangan ya sake aikata wannan aikin a'a ai ba a samu sharɗan tubar da malamai suke faɗa guda uku ko hudu ba shine na farko yin nadama akan abin da ya wuce shine annadamatu alama fata wannan yato Allah ya kuda ila zan mutum ya niyya ba zai sake komawa ba kuma na uku wa an tarikal masu ya tafi sa'atiha ya bar aikata laifin a lokacin da yake aikatawa idan kuma haƙƙin adamu ne ba na Allah ba wancan haƙoƙin Allah ne idan kuma haƙƙin ɗan adam ne ko wata dukiyarsa ko mutuncinsa sai ya mayar masa in kuma mutuncinsa ne ya nema ya yafe masa waɗannan su ne shuruɗin tauba al'arba'a da malamai suke faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azumta mu da tuba kar ya kama mu da abin da muka aikata in ma akan sani in ma a rashin sani ya sa aljanna ta zama wato makoma gare mu bismillah Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Wane tun da yanzu matansa guda nawa hudu tun da duk lokacin da mutum ya saki mace tana yin idda har yanzu a mazannin matarsa take shi yasa shari'a ta ce tana da nafaka ciyarwa tana da maskan wurin zama tana da malfas tifafi addawa ko araban sunansa addawa wato magani ko alƙilabi shine malamai suka yi saɓani shin miji ne yake yi wa mata magani ko gidansu ne suke mata magani mu ɗan malikiya muka ce miji shi yasa mu za ka da yake malikiya muke yi idan mace ba ta da lafiya cewa miji ne yake mata wato magani amma waɗansu malaman kamar su a hanabila da wane ne suna ganin idan mace ba ta da lafiya wato a gidansu ne ake ɗaukan ɗawainiyar wato jinyar to da haka idan mace tana idda duk ta tana da wannan ka fahimci wani abu na saboda tana mazannin mi matarsa shi yasa idan ya ce ya mai da ita ta riga ta koma ba tare da sabon mi daurin aure ba da a kaddare ɗaya daga cikin ma'auratan zai mutu a wannan halin to suna da gadon tunansu tana idda sai ta rasu to miji yana da gadonta tana idda sai mijinta ya rasu yanzu za ta yi intiqali min iddatul wafa min iddatul ala ila iddatul wafa sai ta ciri daga iddar saki ta koma iddar matar da mijinta ya mutu ko da ta yi jini biyu sauranta jini ɗaya sai ta koma yanzu ta yi wata kuɗi da kwana goma sannan idan aka tashi raba gado ita ma kuma a san mata to tun da yanzu matansa guda hudu waccan ma wanda ya saki tana iddar a mazannin matarsa take dan haka sai ya yi intisari har waccar matar tasa ta kare wato iddarsa iddarta sai ya sake sabon aure idan ya ɗaura yana daga cikin an katul fasida auren da suke ake ɓata su idan hukuma ta ji sai a ɓata ɗaurin aure ne Allahumma illa har sai tsohuwar matarsa ta sake wato idda sai kuma a sake sake masa sabon ɗaurin aure kaman bara na ƙara maka kaman mutum ne ya auri mace a cikin idda sai shari'a sai ta samu labarin ai tana idda za a ɓata wannan auren a jira sai iddata ta ƙare sai a sake sake ɗaurin aure mun fahimci wannan magana amma idan mu a malikiya saboda muna da saddulin zari'a idan ya sani ya aure ta to kuma ta haramta a gari ne a ciki to mutum baya yi kiɗi ba sari haka haka ko ya zama ba'in asubura ko ba'in al'ubura babu kome tsakaninta da mijinta sai tana idda ko mijin mutuwa ya yi to shi ma anan ba a yin kiɗi ba sari haka ba zai zo ya ce ina son ki ba a cikin kwanakin idda ko a kwanakin ta kaba ba sai dai ya mata jirwaye mai kaman wanka shi a irin wannan halin akwai za iya yin jirwaye ya ce ina ma mutum zai samu ko ya zo yana ba wa ɗanta kyauta wai ta hausawa ɗin wai ana wai menene suke faɗa eh ba kyauta bane babbe menene to wannan ita yawa ba wa ɗan bazawara amma dai ba zai so ya ce yana son ta ba a kwanakin idda wannan haramun ne idan suka kulla soyayya da shi tana idda cewa sai bayan da ta haɗa idda kuma aka ɗaura aure sun yi laifi dole su sai sun nemi Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu ka fahimci wannan idan kuma aka ɗaura auren a cikin idda ɗin iddar ba ta ƙare ba to nan kuma to auren idan shari'a ta samu labari za a bata shi yawo shine ko da ɗalaƙul ba'in ya fahimta ko ba ta koma gidan mijinta ba dole sai an yi intizari idan ta tani wato ta kare ko kwana nawa za ta yi wannan shi ne wallahu ta'ala ba aka yi shi da wasa eh ya zama gaskiya to akwai malamai rafi in ba na manta ba ko daurawa ne ko wani ne yanzu wannan ba za ka ɗauke shi cewa tun dai wasan kwaikwayo ne yanzu misali a ce wani yana da ƙanwarsa ko yana da ƴarsa a babin misali suna zaune da wani abin nan ko wani abokinsa sai ka ta ne ko wani da za ka bani ɗan nan taka ko da za ka bani ƙanwar taka ni kan ina son ta wallahi sai ya ce masa to shikenan in dai kana son ta na riga na baka mun fahimci wannan magana dama ai siga ita ce awo yawa shine al-ijab wal qubul shine bayarwa ta karba ana iya karɓan sadaki ai kwana uku ai sati biyu wani ma ya shekara wani ma ya wata shida ba a zo an yi siga ba ranar da ake siga kuma matar ta zamo mamallakin mijinta an faɗi sadaki ba a ambata ba ta riga ta zamo mamallakin mijinta ana ɗaura aure ba a san ma sadaki kuma har auren ya mutu mun fahimci wannan magana ne yawa wani sadaki wani abu ne daban wannan sigar waliyin ta ce ya bayar shi kuma me ango ko miji ya karba ko wakilin sai ya karba masa sai ya ce na ina so ka bani yar nan taka zan aure ta sai ya ce na baka sai ya ce na karba suna bincin ne shayi ta riga ta zama matarsa nan gaba ba zai dawo ya ce ban sunansa eh, ya janye ba sai dai kawai abin da ya rage yanzu a mazabar mu ta malikiya a samu shaidu guda miji ba zai yi dukuli da ita ba har sai an shaidar da shaidu kar wata rana a ganta da ciki mutane su dinga cewa a ina ta samu wannan ciki sai a samu mutum biyu a gefe sai a ce to na aurar wa ƴata a wani a wani a yanzu nan ya karba kuma shikenan ta zama matarsa daga nan kawai sai ya biya ta gidansu kawai ya dauke ta a mashin ya tafi da ita gida sadaki daga baya sai a faɗa yawa sadaki ana iya ɗaura aure abin nan ba a san sadaki yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani cewa idan kuka saki mata sannan ku sanar musu abin da za ku ba su ba sai Allah ce fa kunna ku jiyar da su wato da'i da haka yanzu matar da aka ɗaura aurenta bata san menene sadakin ta ba wanda ta san sadaki idan miji bai yi mu'amala da ita ba ita ne muka faɗa ɗazu tana da rabin sadaki ita kuma wanda aka ɗaura auren mijin bai faɗi sadakin ba ba a sani ba ita abin da take da shi mata a tuɗala mata a tuɗala shine mijin ya mata goma ta arziki ba Allah ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ba haqqan alal muttaqina ba to ita mata a tuɗala yake yake da ita amma idan kuma mijin yayi dukuli da ita idan wanda aka ambaci sadaki ne ya dukuli da ita ta cinye ni sadaki abubuwa guda hudu yana sa mace ta ci sadaki na farko dukuli na biyu alkulwa keɓantaka na uku almasu ya taɓa jikinta ta cinye sadaki na hudu malamai suka ce ban sunansa almautu shine mutu idan mujin ya mutu duk ta ci wato sadaki mun fahimci wannan magana ne to yanzu to sai aka zo aka ɗaura aure ɗin ita matar bata san meye sadakinta ba sai kuma miji ya riga ya yi dukuli da ita bata sani ba sai kuma sai auren sai ya zo sai ya lalace to yanzu tun da dai aure ya lalace ai haƙƙinta ne a bata sadakinta fa mastamta'tum bihinna minene fa atuhunna mi ujurahunna to yanzu sai a duba sai a bata sadaqul misl mun fahimci wannan magana sai a duba yanzu tun da dai gata na mahaddaciyar alqur'ani ne ko yaye ne yanzu idan za a dauri za a auri irinta nawa ne sadakinta sai shari'a sai ta kallafa wa mijin sai ya bata saboda ya riga ya yi dukuli da ita amma da bai yi dukuli da ita ba bata san sadaki ba shikenan sai ya bata mata a tuttala in ya irgo dubu ashirin ma ya bata ko dubu hamsin shikenan sai ta je in ya je kasuwa ya sayo mata atamfa kala biyu shikenan duk wannan yana daga cikin mata atu talak da Allah madaukakin sarki ya magana cewa idan an saki mace ta kare idda miji ya bata mata atu talak wannan dan haka sadaki ba sai an bace shi ba a lokacin daurin aure ko da shi ko babu shi za a daura aure makasudi da yake shine abu guda biyu na farko siga na biyu sheki shikenan idan aka samu waɗannan abubuwan shikenan da mai bayarwa da mai karɓa yawa shi miji abin nan man sunansa wali ya bayar ko wakilin miji ya karba ko kuma miji ya karba da kansa idan aka samu wannan sadaki kuma daga baya sai a zo a zauna a teburin shawara nawa ya kamata a yi ko abin da ya kama da haka wannan shi Allah sai ka fahimce ni baba ka fahimce ni na yawa to shikenan na ji kai shiru ne kamar abin da sadaki ba dole sai da shi a daura aure ba ko a faɗe shi ko kar a faɗe shi ba dole sai da shi yawa shi ne wannan magana ana iya ɗaura aure ma mace ma bata san nawa ne kuɗin sadakinta ba har ta aifuwa uku ta fuɗi ta biyar ma bata san nawa ne sadakinta ba kuma tana bin dai miji mi ba shi duk ranar da ya samu ya biya ta wannan shi ya ƙarin idan ya abin nan ya ƙara mata a ya iyaye mata a ƙara to ai sadaki ba hakkin iyayen mace bane ba hakkin mace ne yawwa tun da ita ne ake istimta'i da ita ana ba ta ne muƙabala na istimta'i da miji yake da ita ka fahimci wannan magana din yawwa to shine a ita zai a ita zai bawa sai dai kuma ihsani da zai je wa iyayen mijinta ko abin ko kamar yadda aka bani wani wani gardi yake bani labarin wani gardi dan uwansa ya jima bai aure ba da aka ɗaya auren irin ya ɗan ɗauki shekaru irin daddawan nan ne suka jima bai aure ba da aka yi auren bayan an je ba al'adar mu irin ranar ladi ana zuwa tasani ba kwayan kwana biyu ko kwana kuɗi ne sai ya sake dawowa ya sake cewa abokanan nasa dan Allah ku sake dawo mu je mu sake gaida baban matan to idan ka ce zai masa isani wannan ba laifi bane ba a babu misali a iyayenta saboda irin tarbiyyar da suka bata amma idan ziyada zai mata akan sadaki kuma wannan matar ita ta fi cancanta da karunta saboda nata ne hakkinta ne Eh, duk ba laifi bane idan ya ƙara mata akan abin da ya samu a ya ga cewa yanzu sadakin da ya bayar a baya yayi kada ai ta wuce wannan kima sai ya sake ƙara mata wannan bai abin nan ba a shi sadaki ba shi da ba shi da limit wajen yawa ba shi da limit wato wajen kada Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkurani minane wa in in aradtum istibdala zawjan makana zawjan fa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a idan kuka yi niyyar canja mata da wata mata kun ba wa ɗaya daga cikin su qinta dukiya ne malala gashin tunkiya ba a san ma lissafin ba sai Allah ce kada ku karbi komi a ciki tunda da yanzu niyyar kanka ne yasa za ka sake ta ba ita ta kita ba dan haka miji ba zai karbi ko kobo a wurin ta sai ya sallame ta ko ta tafi kayan ta da wannan ne malamin suka ce sadaki ba shi da mafi yawa ba shi da mafi karanci manzon Allah ya daura aure a majalisin sa da takalmi wani mutum ya zo da wata mata gaban manzon Allah ya ce gashi nan a daura mana aure manzon Allah ce sadaki ba iltamis salat sai ya ɗauko waɗansu na alayhi ya ce laisa ne illa na alayhi illa illa illa hazan na alayhi ba ni da komi sai waɗannan takalma guda biyu manzon Allah ya juya ya kalli matar ya ce mata araditi kin yadda ta ce na'am sai manzon Allah ya ɗaura musu aure imamu sayyidin sabi ya kawo a cikin fiƙo sun ya ɗaura aure da ayoyin alkur'ani a majalisin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah ya ɗaura aure ma da musuluntar Abu Dalha lokacin da ya zo ya ce yana son ummu sulaimin ansari rumai sa'u ta ce kai mutum ne mai kirki kai kaza kai kaza kai kaza irin ka ba a mayarwa amma ka sani babu aure a tsakanina da kai cewa ni musulma ce ya je gaban manzon Allah ya karɓo musulunci ya dawo ya faɗa mata budar bakin ummu sulaimin ansari rumai sa'u sai ta ce masa islamu ka mahar cewa musuluncin ka shine sadaki kuma da shi manzon Allah ya daura musu mini bai ce a'a ba dole sai ya kawo kuɗi ba a'a da shi ya daura musu aure sallallahu alaihi wasallam kun ga da wannan zamu fahimci cewa sadaki ba shi da mafi karanci kuma sannan ba shi da yawa malamai suka ce gwargwadon wadatar mutum shine wa an fi kumi na lalacin ne wanda ma'abucin wadata ne daga cikin ku liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ma abucin wadata ya bayar da wadatarsa shi kuma talaka shi ma ya bayar da irin nasu amma dai manzon Allah ya ce a'azumina ne a'azamun nisa'i barkatun aisarahunna mauna matan da suka fi girman albarka sune waɗanda ɗawainiyar su ke sauki wanda ba a kashe musu kuɗi ba haka manzon Allah ya faɗa yawa shine abin da yake zaka sai a takaita wajen auren saboda da kuma jiya ma mun yi a makaranta wata tana cewa malai an mata suna fitowa midiya suna neman miji wane ne na ce wallahi ba karamar masifa ba ce budurwa mai kunya ta ta zuwa social media tana neman miji wasu duk muna gani an kaga wai akwai yan haɗin aure akwai yan wane ne ga sunan saboda rayuwar ta riga ta yi tsada auren ya yi tsada mutane sun rasa yadda za su yanzu auren ma ana yin hayar yanzu shekaran jiya wata ita ma a makarantar ta bani labarin an iyo hayar kayan aure din na kwana uku a dubu hamsin aka ba wa mijin shi kuma yan tsakani dubu goma dubu sittin ya ce mata ta zo mu tafi ki gaida mamana tana murna ka ji wai amaryar kwana uku ne ya za ta je aure ta tafi ya zo aka ɗauke kayan auren aka mero wa masu hayar kayan aure to ya zo ya mata keke da keke mana ya faɗi gaskiyarsa kuma sanadiyar wannan kuma auren ya zo ya mutu yanzu a ce idan gida za a kama mutum da zama mun faɗa in dai kana son gida mai ɗan girgirgir sai ka kai dubu ɗari hudu ka biya shekara ɗaya yanzu kuma shekara ta sake dawowa kuɗin hayar ya ta yaya auren zai sai dai Allah ya ƙara rufa mana asiri yanzu duk bazawarar da ta haifi 'ya'ya shida auren ta ya mutu ko mijinta ya mutu ita ta sallama wa aure ma sai ta rataye jaka a kafaɗar ta kawai ta kama ta saboda ta san ba lalle ne wani ya zo ya lakace ta ba haka bane ba yanzu masu mata bibbi a masallacin nan su ne ka ko da zuma na faɗa a makarantar mu mu talatin ne da biyu da muke abin nan muka yi lissafi cewa a makarantar muna zaune a gindin bishiya ba a shiga aji ba cewa duk da aka lissafa malaman makarantar sai aka ga kowa matansa ɗaɗɗa to in principal ɗin ne mai mace biyu kaɗai to yanzu an ɗauke mai mace biyun an kawo mai mace ɗaya mutum talatin Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin